أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادوا أولا يمتي na takwas ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 20 daidai ga watan 4 hijira ta 2021 miladiya a wannan majalisi namu da muke gabatar da littafin riyadu salihin a wannan wata mai alfarma a wannan masallaci namu na ibrahim kunya wannan shine darasinmu na takwas a wannan wata kamar yadda muka ayyana kuma kamar yadda muka faɗa jiya zami tsallakin wasu babuka za mu tafi makama babin wujubu siyam wujubu sawm ramadan wa bayan fadlihi wa bayan fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi yace babun wajabcin azumi azumin watan Ramadan da bayanin falalar azumi da kuma abubuwan da ya rataye da shi a irin wannan awali ina ina wulu ina wanda ka dauka din akwai shafin a jiki wanne ne wanda ka dauka din Thank ba iri ɗaya ba ne ba wannan mani ka nemo naka? za ga wata takarda a ciki ko? kunganta? ina ka ajiye wannan da ka ɗauka daga nan shi ne na saka Thank you. shafi na ɗari uku da talatin da takwas a da bakwai na an ga gurin kamar yadda malam ya saba ya kawo ya fara kawo ayar alqur'ani a cikin wannan babi yace qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ayoyi 183 zuwa 185 a cikin suratul baqara waɗannan ayoyi sune ayoyi da suka zo da bayani na wajibcin azumi ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya ku waɗanda kuka yi imani kutuba alaykum as-siyam haƙiƙa an farlanta muku azumi ko an farlanta azumi a gare ku asiyam shi azumi shine abinda aka sha faɗa ma'anarsa kamewa ga barin abinci da shan abin sha da jima'i da kuma daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana da niyya khalisa wato keɓantacciyar niyya ga Allah ta'ala niyyar yin azumi yace kama kutuba alal ladina min qablikum kamar yadda muka fallanta wa waɗanda suke gabaninku wato irin al'ummatai da suka gabace ku su ma an fallanta musu azumi la'allakum tattaqun ko kun kasance masu jin wato kwa kasance masu takawa masu jin tsoron Allah yace ayyamin ma'adudat ranaku ne kididdigaggu kididdigaggu ba a ce kawai za a yi yin azumi ba tun daga farkon a wato shekara ko tun daga sanda mutum ya balaga zai ta yin azumi ba don haka ranaku ne lokuta ne ƙirƙirgaggu shi ne watan ramadan ya ce faman kane minku mariban au ala safarin wanda ya kasance daga cikin kumarar lafiya ko yana cikin halin tafiya ga shi kuma ya da cikin kansa a cikin watan ramadan to fa'iddatun min ayyamin ukhra wato sai wato ya ƙididdigar ranaku zuwa waɗansu waɗansu sai wato zuwa waɗansu lokuta daban wanda zai yi zai azance su su zama masa wato ramuwa ga waɗancan ranaku waɗanda ya ɗauke su baya azumi saboda dalilin rashin lafiya da kuma dalilin tafiya wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kuma wanda yake da wahala cewar ma ba zai iya yin azumi ba saboda girma tsoho ne ciko ko kuma a'a yana da rashin lafiya wacce aka yanke kaunar ba zai warke ba ko ba zai tashi daga ciki daga gare ta ba to wannan fidiyatin ba a mu miskin zai hada da fansa na ciyar da miskini wato gwargwadon abin da miskini zai ci a ranar fa wanta wa khairan ya ce wanda ya azumi na taɗauwa'i wato wanda ya ƙari a ba azumi taɗauwa'i ina nufin wanda ya ƙari a cikin abin da ake so a ciyar da muskini ya ƙara wani abu saboda neman lada taɗauwa'a to wannan fahuwa khairun lahu alheri ne a gare shi ga abin da aka ce ka ba shi kutankwacin abin da zai ci shi miski ne abin da zai ci ci makasa ta rana guda sai kai kuma cikin irin kyautata ka ga cewar bar ka kara masa ko ka kara yawan miskinan sawa'un to wannan fahuwa khairun lahu alheri zai zama alheri a gare shi ba ya tashi a haka kawai wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun amma ku yi azumi shi ne fi alheri a gare ku daga ciyarwa daga ramuwa da kuma daga daga kin yin azumi da kuma ciyarwa ya fi alheri a gare ku inda mutum zai iya yi to yayi din ya ce mishi alheri yace in kuntum ta'lamuna da kun kasance in kun kasance ku masu sani to cewar ku yi azumin a waɗannan ranakun ya ce muku alkhairi da a ce kun buɗe baki ko kun ci abinci ko kun ƙi saboda irin dalilan da aka zayyana in dai ba ku an game da tsanani ba sannan ubangiji ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi alquran shi dai wannan wata na ramadan shine wanda aka saukar da alqurani a cikin sa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya a cikin daren laylatul qadr an sauko da shi zuwa saman duniya daga nan ne kuma aka rinka sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wato a kaso bayan kaso wani yanki yanki yadda ya rinka sako mashi sannan yace hudan linnas shi shari'a ne ga mutane gabaki daya hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan yace wato shi shari'a ne ga mutane gabaki daya kuma wa bayyinatin ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu min al-huda na shari'a daga irin abubuwan da suke shiryarwa daga gaskiya zuwa ga gaskiya da kuma hukunce hukunce wal furqan kuma yake bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya ko tsakanin gaskiya da bata yace fa man shahida min kuma shahara falesin yace wanda ya ya halarci wannan wata wato wannan wata yazo masa yana nan a raye falesin mutu ya azunce shi kun ga duk umarni ne wannan waman kana mariban aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra sai karami mita wanda yake ba shi da lafiya yana cikin hali na rashin lafiya ko kuma yana cikin halin tafiya to sai ya wato ya ajiye azumi ya rama a waɗansu ranaku shi ne ya ce wato fa'idatun min ayyami okhar ya rama su a waɗansu ranaku waɗanda ya samu sarari baya cikin sha'anin tafiya ko kuma ya san da ya samu sauƙi sannan ya ce yuridullahu bi kuma liyusar wala yuridu bi kuma al'usar ce ubangiji yana nufin sauƙi a gare ku baya nufin tsanani a gare ku da niyyar cewar ku yi azumi din kuma don haka ne ya halatta muku ku ci abinci ko ku karya azumi a cikin halin rashin lafiya ko cikin halin tafiya saboda baya so ya tsananta muku sannan ya ce wali tukumilul idda ku cika adadi na shi azumin watan ramadan shine daga sanda azumi aka ga wata har zuwa ƙarshensa wato har zuwa adadin kwanakinsa gabaki daya sai ce wal tukabbirullaha ala ma hadakum yace kuma ku yi kabarbari ga Allah ta'ala wannan yana nufin cewar kwadaitarwa zuwa ga kabarbari da ake so mutum ya dinga yi a ƙarshen rawotar Ramadan da yawan jamhur malaman tafsiri sun tafi akan kamar abinda ibn abbas ya faɗa Allah ya da su yake cewa haƙi ne ma akan musulmi idan aka ga watan shawwal to ya rinka yin kabarbari saboda wannan kaulin na ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wato ku rinka yin kabarbari alama hadakum zuwa ga abinda Allah ya shiryar da ku na daga shari'u wala allakum tashkurun kuma ko kwa kasance ku masu godiya a bisa wannan ni'ima da ya muku shi azumi ni'ima ne azumi ba azaba bane azumi ba cuta bane azumi ba tsanani bane kuma shi azumi rahama ne shine kaman bayanin da nake ran nan idan ka zauna a masana harkar kiwon lafiya sun yi bayani da dama a irin hikimomi da suka fitar irin wato fa'idoji da ɗan adam yake fa'iduwa da ita lokacin da yake azumi tun da kan tsarin jikinsa da kuma lafiyarsa da kuma ɗabi'arsa saboda duk a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata da tsarin jiki da tsarin lafiya da tsarin ɗabi'a ta ɗan adam azumi yana da fa'ida gagaruma da yake da yake kara masa wata fa'ida a cikinta don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala sai fara da cewar ya rubuta mana azumi to tunda aka ce kutuba din nan aka ce an wajabta shi isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo mana a shikashikan musulunci sai shi azumi ya zo a na uku da aka ambaci kalmar shahada aka ambaci sallah sai aka ambaci azumi wanda yana nuni da cewar musuluncin mutum addininsa ba zai cika ba idan baya azumi ko in bai yadda da azumi ba kuma azumin nan wanda ake magana na wajibci din nan shine azumin watan Ramadan alaikum salam auto sai ya raka fita waje ya raka fita saboda haka to shine dalilin da yasa eh shine dalilin da yasa wato malamai da suka tashi suka yi kokari a cikin irin tafsirin wannan aya suka bada kashe-kashe na wato ainihin nau'o'in azumi sun kasa azumi kusan kashe shida na farko akwai azumi wanda yake na wajibi akwai azumi na sunna akwai azumi na mustahabi akwai azumi na nafila akwai azumi na haram akwai azumi na makarohi duk sun kawo shi kashe-kashensa azumi na wajibi shine azumin watan ramadan ramuwarsa shi ma wajibi ne azumin kafara shi ma wajibi ne duk waɗannan azumin makan su ne waɗanda suka dunkule suka ci waɗannan wajibai ne don haka lokacin da aka ambaci azumi abinda yake fara zuwa zuciyar mutum mafi yawan lokuta shine azumin watan Ramadan to amma akwai waɗansu azumin mukan bayan na watan Ramadan kamar ramuwa idan aka ce mutum ya sha azumi saboda wani dalili da waɗanda muka fara ambatawa na rashin lafiya ko tafiya ko rashin tsarki ko wata wahala ko wata mushakka to mutum ya karya azuminsa a wannan lokacin ya kuma azumce shi a wasu ranaku waɗanda yake ya samu dama su ma wajibi ne haka zalika duk abin da ya kama ka fara ta rantsuwa ka fara ta kisan kai ka fara ta ne kuma eh eh ai duk wannan taramuwa ce da abin da aka kira shi za a yi azumin kafara to yana ciki shi ma wajibi ne sannan akwai azumi na sunna azumi na sunna shine azumin ranar ashura wanda ake yin sa a goma ga watan almuharram ko a wata fadar aka ce tara ga watan almuharram ko tara da goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ya sunnanta shi kuma ya zama cewar kamar yadda ya ga yahuda suna yi ya tambaye su ya tambaya me yasa suke yi suka ce suna yi ne godiya ga Allah ko kaman wani murna ce da suke yi na ranar da ubangiji tabaraka ta'ala ya tsayar da annabi Musa daga Fir'auna da mutanansa yace mu ne mafifitan mu ne mafifita daga muni mafifitan mafifita ga annabi Musa daga gare su saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wannan azumi sannan waɗansu sannan aka ce kuma akwai azumi wanda yake na mustahabbi mustahabbi shine kamar azumtar ranakun a watanni masu alfarma da su irin watan sha'aban da kuma ranakun goma na zulhijja da su azumin ranar arfa da su azumin sittu shawwal da su azumin kwana uku na kowane wata da su azumin litinin da alhamis da azumi ne wannan wanda yake mustahabi kamar yadda fuqaha'u suka sanya shi sannan akwai azumi na nafila azumi na nafila shine mutum ya dinga yin wani azumi ba ba ba don wani lokaci ko don wani sababi ba amma a cikin irin ranakun da ba a hana a yin azumi a yi azumi a cikin su ba dan haka kawai a mutum kawai ya ga dama kawai ya ji cewar yau talata ko kawai bari ya azumi misali ba a ramadan ba to duk irin wannan azumin in an tashi za a kira shi sunan shi azumin nafila kuma kamar yadda muka sani ita mace ba ta yin azumi irin wannan na na na nafila na neman lada sai da izinin mijinta sai ta nemi izinin mijinta don haka wannan azumin ana iya kiransa mustahabbi ai ana kiransa na nafila sannan akwai azumi wanda yake na haram shi haramun ne a yi shi kaman wanne na? ranar sallah yawwa ranar idil fitar da idil adha haramun ne a yi azumi a ranar idin karamar sallah da ranar idin babbar sallah da ayyamu tashrik allati ba'dahu waɗannan ranakun da ake cewa ayyamu tashrik bayan idi bayan sallah bayan babbar sallah ko waɗannan kwana sha uku a sha e ran sha ɗaya ake a ran goma ake sallah ko sha ɗaya sha biyu sha uku su ake kira ayyamu tashrik su ma haramun ne a yi azumi a wannan ranar alaikum salam eh to dama su wannan laifin su daban yake na musamman ne saboda ba su da hujjar ma da zai sa su ki daukar azumi tare da sauran al'umma hujjar sarrauna ce sarrauna ce ba karɓar biya bace a shari'a a sunna shi isa za ga cewar su ba ma a ta tasu sun sun yi azumi ranar sallah dama su ba su yadda ma da cewar ranar sallar ta halatta ba su a gurinsu ma ba ranar sallah ba ce na haka wannan azumin nasu da suka yi a wannan ranar haramtacce ne to su gaba ɗaya ma ai abin da ya sama shi sama na ce su ba ma a ta tasu su sai dai ka koma ma ka fara ɗora su akan gwadabin laifin da suke ma'aikatawa na kin ɗaukar azumi tare da sauran al'umma ba ƙaramin laifi ba ne to shi ne sannan wato malamai sun yi yauwa sai azumi wanda yake makaruhi azumi makaruhi shi kuma shi ne kamar azumin shekara mutum ya shekara yana azumi da kuma azumin ranar juma'a ita kaɗai face sai ya haɗa ta da wata rana gabaninta ko wata rana bayanta haka zalika a wato azumin ranar asabar ita kaɗai shi ma makaruhi ne azumin ranar arfa ga wanda yake hawan arfa mutum yana gurin arfa yana hajji ya yi azumin ranar arfa wannan an hana shi sannan azumin ranar shakka yau mai shak shi ne ranar ƙarshe ta watan sha'aban wai mutum ya ce bari ya ɗauki azumi idan an ce an ga wata to shi kenan a ramadani yake yi idan kuma ba a ce an ga wata ba wannan na nafila ne wannan ba a yarda da shi ba an ki to shine malamai sun riga sun bada mafita a wannan gurin cewar idan sama ta rufe ba a ga wata ba ba iya ganin jaririn watan Ramadan ba a ƙarshen Sha'aban yana 29 to a cika Sha'aban ya zama 30 kuma tsarin watan musulunci bayan 31 bayan 31 don haka daga lokacin da aka ce azumi ai watan sha'aban ya cika 30 to shikenan mutum ai washe gari shine ɗaya ga wata shine ɗaya ga wata amma imamu shafi'i ya dan saba jamhur a nan gurin cewar yana iya azumtar ranar ƙarshe din na idan azumin na nafila ne ya ce zai iya azumtarsa to shi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar maranaku mafi yawa a watan ramadan to ai a watan sha'aban amma idan kwanaki suka rage kaɗan zuwa ramadan yana ajiye azumi to kawo in za ka yi koyi da shi daga lokacin da aka ce saura kwana kaɗan zuwa ramadan ya kama to kai ma sai ka haƙura ka ajiye ya fi dacewa da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sai mun yi dogon bayani kawai dai zan ɗan taɓo a nukudodi na waɗanda azumi ya wajabta a kansu shi ne wato kamar a musulunci musulmi ne kadai azumi ke zama wajibi a kansa sai baligi wanda ya balaga abin a nan gurin sharaɗin baligi yaro ya halatta ya azumi ja'izi ne ya azumi abinda ake nufi da sharɗi shine cewar sharaɗi na balagaje idan ya bashi zai rama shi shi kuma yaro ya halatta ya azumi amma in ya bari ko ya karya ba zai rama ba amma ya halatta ya yi yana iya yin azumi in ya juya ya je kwankwaɗi ruwa abin shi shi kenan sai ya ci bulus Allah ya ci da shi ba shi da laifi shi kuma babba wanda yake baligi to idan ya karya zai rama haka zalika a al'akal hankali mutum ya zama to cewar yana da hankali ba mahaukaci bane yanzu aga mahaukaci akan hanya yana gazar abinci ba wanda zai zarge shi to ba ma shi da hankali shi ka bar shi ma bai ma san me ake ba yanzu bai ma san a wani wata ake ba na'am kuma kafin da ne azumi na ko kafin ki azumi dan azumi yana lada kuma yana da kuma da yake mutum ya ake sabuwa eh ba ba ba su da lada ba su da lada ai shi ne kuma sabuwa ne yake zuwa wasu eh shi wannan shan ruwa da suke gayyata aje ya halatta aje saboda da'amukum ko hillul lakum wa da'amukum hillul lahum wa da'amuhum hillul lakum abincin su halak ne akan ku haka zalika kuma na ku abincin halak ne akan za haka idan ya gayyace ka cin abinci ka je ka ci sabaki yake da yake aiba wani yi ka je kai bude baki ladai ka na azumin ka yana nan amma shi bashi da lada ko na kwabo kaba da azumi a yayi azumi ba azumi kai azumi yanzu kamar misali Allah ai abin kun ga shi yana azumi eh yana azumi a misalin da yake so ya bayar akwai waɗanda yanzu a irin ah, manya ne kuma yawancin su kiristoci ne ana azumin watan ramadan sai su yi azumi su ma kuma ranar da suke azumi sai su gayyaci wasu musulmi su zo su yi buɗe baki shi ba shi da lada eh irin haka yake nufi Mm. yanzu kamar shi da yake kaga ɗin Legas ne akwai abokansu da yawa da suke irin wannan musamman yaraba Allah eh suna yi da yawa suna yi Mm. yawa na haka su ba su da lada kai ladan ka ya cika kuma ma ka kyauta da kaje ka ci abincin ka je ka diba sosai bare ku Allah ne ya ciyar da kai ka ce ba zai sa- ba shi da shi ai ba ko ai ba wani la ai ai wannan duniyar da kake ganin ta ai kafiri ai ba shi da rabansa kawai shine dukiyar da aka bashi yake sarrafa ta amma duk daidai da kwayar zarra na lada da za a ce wannan lada ne daga Allah kafiri ba shi da shi ai imani shine al'amudin komai alai in dai aka baka da imanin ka to ka huta alhamdulillah ala ni'matil islam dan ko kuma sallaci yana kafin da azumi ya laga Allah kware kwa ya kyauta kuma yayi abin da Allah yake so amma ba shi da lada sosai kuwa saboda alƙawarin Allah ne duk abin da za a yi masa a nan duniya za a yi mashi ko ba ku san wani abu ba Allah yana iya ninninka masa dukiyarsa saboda dalilin ciyarwa da wannan aikin alherin da yake saboda alƙawari ne na Allah iya a nan duniya shari'a ta Allah ƙwarai kuwa ya gina masallaci ya ciyar ya yi yanzu akwai mutumin da ya- wani mutum yake ba mu labari masinja ne a gurin aiki yana da oga ogan nan nasa shi duk zaman da suke yi masinja na duk zaman da suke da wannan ogan nasa bai san cewar ashe ogan nan nashi ba musulmi ba ne saboda duk wasu ɗabi'u irin na musulmai yana da su in ya zo ma sallama zai musa kuma idan aka zo wato a wani irin abu na lokaci kamar irin su lokacin sallah su waye duk zai bubbugo waye ya muku murna ya muku barka da sallah ya muku menene sai ya zo ya biya wa wannan masinjan nasa hajji ya je aikin hajji ya dawo sai masinja ka je hajji uban o- o- oganka ne ya biya maka sai ya siyo da duma da tarbi ko hadda jallabiya ne ko babu jallabiya a hudu na limanta amma dai akwai da juma da tarbi sai ya zo ya kawo wannan oganasa kawo masa yake ta alaji na dawo a yi gashi wannan ma ina ganin cewar wannan a ɗan ya tsara ce yana numfasa sai ce to wallahi na gode na gode miki amma kasan wannan taku ce ta musulmi ko kuke amfani da ita mutumin nan yi shuru ya hawa karkarwa ya ce eh shi kwarai kwa ya ce aini ba musulmi bane ya ce ba musulmi bane ya ce kwarai mutumin nan ya tashi shuru haka ya ɗauki duddumarsa da carbinsa ya fito jikinsa a sanyaye ya zo yake ba da labari amma duk irin ɗabi'u na kirki da mutuntaka da zamantakewa da amana da cika alkawari da kyautatawa mutumin nan yanayi to kaga yanzu wannan kamar abin da kake faɗa na? eh bai taɓa gani ba to ai kasu to ai matsalar shi ne ai a irin ofisoshin irin waɗannan ofisoshin ai zai da kafirin da wanda ba da musulmin da wanda ba musulmin ba yawanci wani lokaci sukan zama ɗaya mutum yana nan watakila ma shi ma dai ba shine CEO ba watakila shine ma yana ɗaya daga cikin wanda suka bada dama ma aka gina masallaci a ma'aikatar amma baya fitowa sallar jami'i ana san ana yi shi nan sai ya gama ya samu wani lungu tsakanin tebur da tebur ya juya da duma ya sallah suna nan da yawa ai suna eh a eh to yawanci suna yi a ofis ne yawanci suna yi a ofis ne to wannan kuma kaga rashin kula ne rashin kula ne akwai mutanen da zaka ga su kuma sun rike irin wannan har ka ji an ce wato har nakan ji dadi in na je gurin irin wannan ma'aikatar ka ji an bada misali da mutum wanda shine CEO a gurin chief executive ka ji an ce ai lokacin sallah ne yanzu nan zaka ga ya fito kaman wannan former CJN abin nan Mahmud Muhammad Mahmud a shi haka yake ko sitin ake yi inda lokacin sallah ya dosu to an san cewar za a fito dan recess din nan da suke tashi za a tashi za a yi recess kuma zai fito gurin sallah inda suke yin jami'i haka zalika in yana office to har a unguwarsu na san har gidansa mutanen unguwar suna ba da shaida a kansa in so kake ka ganshi to za ka ganshi a bulus lokacin sallah kira sallah yana gida zai fito to irin wannan to akwai waɗanda suke suna da waɗannan ɗabi'un sun rike wannan da kyau za su fito jami'i na'am jigawa oke to masallacin mako da kyau to ni haka nake so in gani an ce show executive a guri in dai musulmi ne kuma ana da masallaci to shi ya zama shine limamu ai shi ne ka zama liman a can nan ma ka zama liman ai ka ji ka a mutum su ya kyauta yana ɗaya daga cikin cikar kamalar cikar ɗabi'u na na musulunci to kamar in magana da ka nake so in dawo to in mutum ya samu wannan idan Allah ya so ganin yadda ya daddage din yake yin waɗannan ayyukan na alkhairi sai ya shirye shi sai sanya masa sai jefa masa hasken shari'a sai kawai ya kabi shahada kaga za a iya samun irin wannan din Now. Eh suke din matsayi musu ba, eh ko suke tsoron su, eh ko tsoron nan akwai wanda idan ya musulunta ko ba zai iya komawa cikin al'ummarsa ba. Dan ba isa abu sai a kashe shi. Suna da irin wannan. Now. Mm. Da kyau. Idan ka zo ziyara kai musulmi da kyau da kyau kuma shi zai da kyau shi zai ma izina bare shi kuma gashi ba musulmi ba to ka gani saboda haka wannan ma yana ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u da akan samu wasu da yawa daga cikin su wasu ne zaka samu maƙetata su dama a har da zuciyar su kin ka suke yi in ka suke yi to shine yanzu akwai wanda na sani likita ne shi wai har haushi yake ji wai ba a yi masa sallama wai don shi ba za a yi masa sallama ba ya gane cewa musulmai da yawa sun je ba su yi masa sallama ko kuma shi waɗanda suka san shi sun san ba musulmi ba ne in yi musu sallama ba sa amsa abin har haushi yake ba shi amma dai ko kusan wannan gurin akwai ikhtilafi ko mun karanta lokacin da muna karanta sharhin a wani babi ne muka yi bayanin kwai za ku yi tun bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha akwai malaman da suka ce hatta kafirai in suka muku sallama ku amsa musu saboda dalilin wannan aya an ce in ku an gaishe ku to ku gaishe ku mayar da gaisuwa ga mafifi ga mafificiyar wannan gaisuwar da aka gaishe ku da ita ko kuma Allah akalla daidai ita amma kar ku yi kasa da haka to waɗanda suka tafi akan fassarar wannan ayar ta kai tsaye sun tafi akan cewar koda wanda ba musulmi bane in ce maka assalamu alaikum ka ce masa wa alaikum salam to a fasar ayar ma ta suke sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah eh to in ba za ka ce wa rahmatullah din ba to ka ce wa alaikum salam to shine eh ai shine abin da malaman suka fassara wasu malamai ne suka yi wannan ayar wannan fassara dalilin hakan suka ce koda kafiri ne saboda da aka tashi da aka ce fa'iza ku yi ku ba a ce fa'iza ku yi ku mul musulmi ne ba gama gari aka kawai ce aka fa'iza ku yi ku a gaishe ku kuma gaisuwar ana nufin ta ta musulunci a hanyu wani kuma ba sani ba to shi ne mudan karanta ko da hadisi ɗaya ne ko na ga lokacin ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu lokacin ka ba yawa ai mana addu'a alam da mini ba zaka yawa ya kama jiya ji jiwo ko to ana abi hurairah radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kala Allah azza wa jalla قال الله عز وجل Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Kullu amalin, kullu amalin ibina Adama lahu, dukkanin wani aiki na bani Adam, nasa ne, lahu, wato nasa ne, shi ɗan Adam, illa siyam, face azumi, fa'in na huli wa ana ajizi bihi, ya ce domin cewa shi na wani kuma ni nake sakantawa da shi. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi a hadisi kudusi wannan hadisi ne kudusi Allah ta'ala ne ya faɗa da kansa yace kowane aiki na dan adam kowane aiki na dan adam nasa ne a wata ruwayar yace li tarki ayatruku ba'amuhu wa sharabuhu wa shahwatuhu yace yana barin abincinsa da abin shansa da sha'awarsa ni na ajili saboda ni da haka sai ce asiyamu li wa ana azzibi to shi azumi dai na wani ni nake sakanta da shi yace wal hasanatu bi asharati amsalha yace aiki ɗaya kikkiawa kikkiawan aiki guda ɗaya bi asharati amsalha yana ladan sa kwatan kwatin lada goma al-qurtubi al-ustaz rahimahullah yace malamai sun dan yi sabani a cikin a cikin wato a ce a wato sun yi sun yi sabani a cikin wannan fadi cewar ayyukan bani adam tana iya bayuwa tana iya bayuwa zuwa gariya mutum yana iya yin kowane irin aiki ya tsara sariya a zuciyarsa sai mutum ya zo ya dinga yin sallah yana kyautata ruku'u da sujjada tare da cewar wani abu a zuciyarsa yake ɗarsawa yake so mutane su gani a rinka nuna cewar wani yana yawan yin nafin fili kowa ne ya iya ruku kowa ne ya iya sujjada ko mutum ya rinka yin wata sadaka yana bayyana ta ana gani ana ɗauka cewar iya saboda mutane su rinka ga su rinka gabansa cewa ai wani mai yin sadaka ne kuma wani mai yawaita sadaka ne to shine yake magana cewar wannan aikin da suka yi su kadai su nasu ne su ta ƙara baya baya zuwa gurin Allah iya kassa gurin su saboda ya riga ya ɓaci sai ce illa siyam sai azumi shi azumi baya yiwa baya yiwa sai da ikhlasi saboda koda mutum ya yi azumi da riya to ta yaya za ka yi azumi da riya ta yaya za ka iya yin azumi da riya saboda yunwa da ishirwan da kamewar yana nan a jikinka to ko ka faɗa an ce riyar ba ta yi ba saboda kana jin raɗaɗin ai kana jin kamewar kana jin yunwar kana jin ishirwa to tun da haka ta samu shi kenan don haka shi azumi ba a yin su saboda riya ya ce wannan kauli ɗaya kenan sannan ya ce kauli na biyu ya ce suna nufin cewar shi azumi a dukkanin ayyuka na bayi suna da wani kaso suna da wani rabo a cikinsa illa siyam sai azumi fa inna wula hazza lahum fi yace wannan ba su da rabo a cikinsa na Allah ne gashi kai kake ibadar amma an ce ba saka bace ta Allah ce ai kuma dalla da azumi ma dalla da ladan azumi ai kai azumi a ce an karbe an dauke ladan sa ba naka bane ba na ba baka da rabo a cikin sa na Allah ne ai sai ka ji dadi saboda shi algani ne mawadaci ne ba bukatar komai a gurinka ya wadata daga dukkanin abubuwa na bayi sai kuma ya zo ya ce azumin ka nasa ne ai ku kaga mamakin abin da zai karba ya ce nasa ne ka kusan cewar girmansa sai dai shi ya iya siffanta shi amma kai baka isa ka iya siffanta girman ladan azumi ba to shine sannan kauli na uku a a shi da cewar mutum wani aiki ne shi dukkanin ayyuka na bayi suna yin sa ne yana keɓantuwa ga irin siffofin abubuwan da suke a tsakaninsu su bayi amma shi azumi idan ka yi shi wai mutum yana kwatanta wata siffa daga irin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala menene shi rashin ci da rashin sha ai Allah baya ci baya sha sai ka zo ka siffanti da wannan siffar a wata rana tsawon waɗansu awanni ka ƙici ka ƙisha irin siffofin Allah ne shi ne wasu malaman suka siffanta shi da irin wannan ce wato shi sa yace dukkanin ayyuka naku ne amma azumi na wani waɗansu ƙauli na hudu kenan ko shi ne cewar ayyuka na bayi ana ninka musu ana ninka musu ladansa ana eh ana ana wato ainihin ana ba su ladansa iyaka ladan aikin da suka yi amma shi azumi ubangiji yana rubin ya ladan shi yana rubin ya ladan shi saboda ne saboda ya hada shi wato ya ya danganta shi da kansa dan haka ladan da za a ce zai wato ladan da zai baka a kansa saboda danganta shi da yi da kansa ya fi yawa akan na sauran ayyukanka sannan na biyar ɗinsa shi ne akwai malamai da suka suka tafi akan cewar aikin azumi aikin ladan azumi yana ɗaya daga cikin a dukkanin ayyuka idan mutum ya tara sai tafi da sura na kiyama idan mutum ya kasance muflas ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai suka ce yace musu ko kun san waye al-mufallis suka ce waye waye shi ai suka ce shine wanda ba shi da komai kaman talaka matsiyaci dai to kaman matsiyaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a ba wannan matsayaci ba shi ne wannan almufallis din ba shi ana nufin wato wanda ya ji lahira gurin Allah da tarun lada amma ya tsokani wancan ya ci haƙƙin wancan ya takal wancan da fada ya yi abin nan ɗin wancan sai kowa ya zo a yi hisabi a rinka ɗiban ladansa ana biyan haƙƙin mutane har sai an tashi an zama ce ya zama cewar dukkanin ayyukan ladansa sun kare an biya ba su sukan haƙoƙin bayi da su sai zamanto saura zunubansa sai a rika ɗebo zunubansu ana ƙara masa to wannan shine mufallafi to sai waɗansu malaman suka ce ai kowane aiki ana iya ɗiban ana iya takanta aikin mufallafi da shi ranar alƙiyama amma ban da azumi suka ce ladan azumi ba za a yi da shi ba to amma waɗansu malaman a nan gurin sun musu raddi domin a wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya ce huwa allazi ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyamin yace shine wanda zai zo ranar alkiyama da sallah da sadaka da azumi amma wa ya'ti wa qarshi abin nan shattama haza wa qarqazafa haza wa safaka dam haza amma kuma zai zo ya aibata wancan ya zagi wancan yau wancan kazafi ya zubar da wancan jini sai a rika diba daga ciki to wai a lissafin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ya kawo maganar sallah da sadaka da azumi to shine dan haka sai suka ce ai to ai an manzon Allah ya ambata azumi a ciki dan haka hadde sannan a na shirinta shine cewa dukkanin ayyuka da muke gani a bayyane yake ga mala'iku suna rubuta ladanta amma banda azumi saboda shi niyya ce da kuma kamewa so Allah kaɗai yake sanin azumi komai yana gurin Allah eh su sai suka ce banda azumi su suna duba cewar ne saboda azumi ya ce na Allah ne ya keɓance shi da ita eh ai wai wasu malaman ne suka yi masa raddi suka ce a ta ai maza Allah ya ce hadda azumi amma su duk da hakan sun tafi akan hakan saboda suna ganin cewar saboda Allah ya ce nasa ne zai keɓance shi eh ya keɓance shi to wannan shine dan haka sai na bakwai wanda shine na ƙarshe wato kaulin malamai sun ce dukkanin sauran ayyuka wato ana iya kwatantawa bawa da yake aikata aiki ana iya bashi takadirin miqdarin ladin a aikin sa amma banda azumi azumi babu wanda ya san girman ladin azumi eh sai Allah shi kadai ya san girman ladin azumi to shine yace wa ana azizi bihi yace wannan bayani ne saboda girman falalarsa da yawan ladansa ya ce to sai yake bada labari yake cewa to shi yake sakantawa da shi sannan kuma a wani kaulin yana cewa dama kamar yadda zamu gani a hadisi na gaba shi azumi garkuwa ne to zamu gani idan Allah ya kai mu gobe zamu tashi hadisi na gaba zamu ga irin yanda a a cikin wannan hadisin kai tunda bamu karasa shi ba ai eh farkon sa ne saboda naga lokacin ya ya ya wato ainihin ya kurace anan zamu dakata mun tashi gobe sai mu tashi wasu ya mu jannatin insha Allah babu wata tambaya ko subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يذل من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله وسلم على نبينا ورسول الله محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank you.